إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a hudu ga wata na safar hijira shekara 438 wanda ya dace da hudun da wata na wata na sha daya shekara 2016 a sati da ya gabata muna cikin suratul an'am mun tsaya a cikin karatu na aya ta 158 to ganin akwai yan kalamomi na ƙarshe wanda ba mu ida su ba lokaci ya yi a sati da ya gabata kina sha lawo an rama malam hassan sai ka fara daga aya ta 158 ta wannan sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون نعم كاين فسر وانا آية bayani da na yi a wancan sati na mas'alar a salatu khairu minan nau tambayar da ta biyo baya cewa kenan matsayin da su misali a kawo irin su saudiya da suke yin tawai kenan a lokacin na biyu kenan za a ce yan bida'a ne yan wa kamar malamai na aƙida salafiya kamar su albani iya wata kalmar cewa da su kullum waƙa fili bida'a ce kunu bidi'iyan ba dukkan wanda ya hada wani aiki na bida'a ba zai zama to dan bida'a kai tsaye wanda ake wa dan bida'a wanda ya yi bida da gangam da manuwar ra'ayin wani ma wanda yake da madogara wadda bayaninta ba kowa ba zai iya fahimta a cikin malaman ma irin irin wannan saɓani wanda wasu nasoshi da suka zo kuma dukkan madogara akan wasu hadisai da suka zo ne irin wannan kuskure a ba rayuwar mutum gaba ɗaya ba don wani ya yi shi ba a mai sunan ɗan bida yakan zama irin wannan saɓani kan wata fa'inta da wani ya yi kan iyakar zahirin nasi ne illa bincike na masu bincike ne ke gano wannan masala ba haka bane ba kan muka ambata ajiya irin shi wanda ya kama magana ko wanda ya wani littahin har ya ambaci maganar bid'ancin yin a harko kaga ai kaga irin shigohin da ya kawo da manganu da ya kawo wanda a gaskiyar magana amma mutum mai fahimta wanda yake da malami ne ba ba kuwa zai yi fahimtar hakikanin abin da yake ciki balle ya ce nan ba haka bane ba mu kuma mun ce mu abin da muka bayani sati da ya gabata wai mu da muke yin da wasu ke so su kawo ko shuba ko har tuhumar maganar bid'a kenan wancan shine hujja sai bayanin da yana sati na sama shine kuma kai bayani muka madogaran mu da muke wannan aiki abu ne muna da nasi zahiri kuma hili karara kishiyar haka tawili da fahimta ne shi muka magana mun kawo cewa babban madogara eh, wanda mutum zai rike asalin ruwayar ta sunan abi dawud wanda shi abu mahazura ke bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi kiran sallah sai yake karantawa wanda yake gaya ma kiran sallah iya magana kiran sallah ba ikama ba ya jero lafazin kiran sallah gaba daya a ciki da ya zo wajen hayya alal sala hayya alal fala he ce fi au fil ula min subh na farko ne na sallar asuba a salatu khairu min an-nawm kaga kiran sallah yake koyawa kuma yace a kiran sallah na farko ga abin da yake kaga nan ya ka lafazi karara ba ikama yake ba kiran sallah yake yi kuma da yazo wurin kiran sallar anan yace a wannan in a na farko ne yake yin a salatu khairu min an-nawm wannan madogara ta farko ta biyu cewa ba ne sannan ne imam al-bukhari ya ka ruwaya imam muslim ya ka ruwaya cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilayl wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudi karara bilal iya kiran sallah cikin dare fa idza azana fukul wa sharabu in yi kutukusha nan magana masu yin masu azumi sai dan ibnu maktum iya kiran sallah kaga wannan karara bilal iya kiran sallah cikin dare ga ruwaya cikin sanar ibn majah da maka ruwa kuma ta tabbata hadisi tabbatacce ya taba cewa bilal asali ma shine ya fara kalmar ta as-salatu khairun nawm aka tabbatar mai da yin ta a cikin kiran sallah kuma shi aka ce iyayi a cikin dare kaga wannan kadai za ta bamu nasi karar ahili zahiri cewa a kiran sallah na farko ake yi sauran wasu ba su ba haka ba kuma Allahu alam da hujjarsu shine kuma da mu wannan shine madogaran mu kun babba sai aya da alarama ya karanta sati da ya gabata mun yi bayani kan wannan aya cewa fatar Allah subhanahu wata'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum mala'ikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik shin mutane da ake kira su komo zuwa ga Allah su amsa kiran Allah sun ki zawa sun ki imani shin shi na shin suna jiran wani abu daban wanda zai sa su yi imani in ba zawar ubangiji ba ma'ana suna jiran kiyama ne a wuya a ce suna jiran zawar mala'iku ne ke ɗaukar ransu ko ku suna jiran zawar ubangiji a wunin kiyama a wuya a ce ba'adu a yati rabbi ko kuwa suna jiran zawar wasu daga cikin ayoyin ubangiji mashi makaranta ruwaya a sati da ya gabata wanda bukhari ya kawo musulmi ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa iya daga cikin cikin kiyama ba ta tashi sai rana ta hudo daga yamma yace fa iza ra'a an-nas amanu wajma'una wa amanu jami'an mana idan suka ga rana ta bullo za su yi imani gaba daya wanda kuma a wannan imanin nasu bai musu anwanin komai tunda ba su yi ba imani kafin bayyana wannan aya shine kenan yace yawma ya'ti ba'du ayatu rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanatu min qabl kenan duk da bai bi imani har irin wannan manyan alamomin kiyama suka zo to kenan ko imanin ba a bukata a lokacin nan an tsaye da kurin mai imani ya aikin imani a karba mara imani ko ya ba karba an kare eh haka za a yi da kuma kiyama ai busa yace kenan ran da bata yi ba imani lam takun amanatu min qabl aw kasabat fi imani khaira ke duk wanda bai yi ba imani kayan wannan rana yanzu ba karba ko ko can da bi ba aikin alkhairi ya yanzu ba karba ulintaziru inna muntazirnaka ka gaya masu wannan aqida sun ki zawa sun ki amsa kira su tsaya su yi jiran abin da suke jiran zawal malaikum zawal ubangiji ko ko zawal ba shashin ba ayoyin ubangiji su yi jira mu ma muna nan muna jira Allah ci gaba
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون na'am Allah subhanahu wata'ala na tabbatarwa da cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay tabbas lalle wa'inda suka rarraba addinin su suka zamanto kungiya kungiya lasta minhum fi shay ba kai ba su ɗan uwa wannan aya wasu na kawo ta kan masala kungiyoyi na addini wanda idan muka yi adalci muka diba aya abin da take hudi karara cewa innal ladina farraqu dinahum kuma shi bayanan da magabata suka yi ana magana raba addini ma'ana hanyoyi ko ɗariƙoƙi daban-daban da sunan addini kamar muka yi bayani a sati da ya gabata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kurtu ya yi bayani wannan dogon kurtu shine hanyar Allah akwai ƙananan hanyoyi wanda suke da alaƙa zauwa su game da wannan babban kurtu ya ce wannan mai kakkasak ita ce hanyar Allah wa'innan ƙanana da suke jikinta kowace hanya akwai shaidani mai kira zuwa gare ta kinannan asalin wannan aya abinda take ni hanyoyi a cikin addini ra'ayi a cikin addini kirkire a cikin addini kowa kuma da sunan addini duk da yan uwa abu ne sananne ba mai goyon bayan rabuwa ta musulmi hatta harka kungiya don babu inda aka rabu aka ci nasara babu inda aka rabu za a yabi alkhairi ne rabuwa babu balle maganar musulmi yan uwa muna lure ko lura da irin abin da ke kasancewa ga al'umma yau daga wannan ya ware in kungiya ta siyasa in ta addinin ce yau kana warewa za a baka sabon stati saboda me kullum an sani kullum kuna ƙara rabuwa kuna ƙara rauni yau ka huta yau an ku uku za a baku sabon takarda a baku sabon stati da komi da komi da duk abin da ake ba za a baka yau an kai yau kuma ka jaraba gani me yasa saboda kowa san kuna ƙara rabuwa kuna ƙara rauni wannan abu ne sananne kenan yan uwa wannan abu ne sananne ba wanda zai bukaci rabuwa cikin addini kuma ba ta taba zama alheri ba ba ba a taba rabuwa a ce abu alheri addini ka rabuwa in amine ne ko kungiyar siyasa ce da ta addini sai kaga matsala kaga wannan abu ne sananne kuma ya zama ta fitina a cikin al'umma a yau babban mushkila ma da ta kasa ma al'umma musulmi a yau kamar da mashhur Hassan ke cewa cikin littafi dai na da yawa wannan taqiqi al-kaba'ir yace abin da sa musulmi a yau yawan kungiyoyi sun rabu sun matsa kuma a matsala kowa inda yake sai yake ɗaukan shugaban ƙungiyar shi ya ba shi matsayin amirin mumini wanda kenan in ba kawo wannan mubaya'a ba zai ma dukkan ɗaukan duniya kaza ne ba ka tsaki da ba iya ta kawo ma a wani ruma ya ƙaka zai kuma bai buƙatar ka saboda ka saba ma na shi so da shi ne babban matsala ta samun al'umma musulmi a yau ɗaukan shugaban ƙungiyar amirin mumini akalla ya ce akalla ɗokata ba ma saɓani aiki ne bambanta amma ka bashi matsayin shi ne kurin abin bi shi kaɗai duk da saba mishi ya saba abin mummina wannan babban kuskure ne bai wannan matsayi abin da ake magana shugaba guda na al'umma wanda ake caki da wukal yanka wanda ke cewa shi ne jagora na gaba ɗaya na al'umma mai shara'antawa mai hukunci kan komi aka wa mubaya'a shi ake cewa shi ne aminu muminin shi ake ka hukumcin ka hukumcin ta waye a karya mutum a yaƙi mutum ana magana ga irin wannan shugaba na al'umma ba na unguwarku ba ko na garinku ko na ƙungiyarku ka ba shi matsayin aminu muminin wannan allah allah abu ne ya riga ya zo kuma allah ke musulmi allah rage abin fit amma yan wa gaskiyar magana ba wani alkhairi kuma babu wani yabo kalmar rabuwa mu yi nan kai kai ta kai ta kada yin abin kullum ƙara rabuwa ki allah kiyaye kenan wannan yanzu abin da muke magana ita wannan ta duniya duk da abu ne ko mara kyau ba mai yaban shi amma ba a gaba wannan aya tana magana addinin karan kanshi a cikin addinin shi ake magana aya take magana duk da wancan mai magana kanshi abu ne mai matsayin mai zaman kanshi Allah mana tsari akan Allah kiyaye mana shi kenan wannan Allah ta innal ladzina farraqu dinahum annabi sallallahu alaihi wasallam ake ma wannan magana wani abu ne wanda ya wakana a wasu al'ummomi ake ma wannan al'umma kashe wa'inda suka raba addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani karara cewa iftaraqat al-yahud ala ahda wa 70 firqa wa iftaraqat an-nasara على سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة يتا كلها في النار إلا واحدة فقيل من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كابون نسا حديث يا بزر الآية النبي صلى الله عليه وسلم كي جامع الأمة الشيخة صحابي تيوا يهوداوا سربوا جدا سبعين دا أتكين الدين ya ce nasaru sun rabu gida 72 wanda kamar da ana gani daban-daban kowa daban-daban akida cikin kowa akida shi shi ya alaka da shi nasara ne iya alaka da isa amma ga hanyar daban ta wannan daban ta wannan daban kuma kowa iya ji tashi ce ya ce wannan abin da ya samu wa'annan al'ummomi ya ce zai samu al'ummata ya wadi zai samu al'ummata wannan ya ce su matawa za su rabu gida 73 amma sai ta yi kullu a finar ƙarar yahudi ce ce duka a wuta suke kaka ba adiba ba yawa kuma al'umma shi ce cikin al'umma suke suna alaƙa da wannan al'umma amma Allah ce duka ce duka a wuta suke ya ce ban da ɗaya a hidi wadi ban da ɗaya ce sabai dole hankalin su tashi duk mijiyar hankalin su tashi an ce wannan al'umma ce kuma an ce gashi wajen kashi 73 aka ware daya ce shi dan wuta kai ɗaya na aljanna kai 72 na suke wuta haka nasin yanzu ba wanda wanda na fiki ba kora yan wani haka nasin yanzu wannan kashi 71 sai suka tambaya rasulullahi su wane ne suke wannan kashin daya bai kama sunan kowa ba hanyar suwa ne suwan a ga misali ga abin awo kuce man kana ala mithili ma ana alil yawm ashabi wanda yake kan irin irin abinda nake a yau lafazin da ka a yau a wacce rayuwata shi wanda yake kan irin abinda nake a rayuwata da ni kuma sabaina shine kadai wanda aka ware bai cikin 72 dan wuta kaga nan ka kanka adalci duk abin da kake kaga diba manzo Allah bai ba sahabbai ba su yi ba aina yake ka san kaje ka ga hukunci duk abin da manzo Allah shi yake abin da yake sahabbai suke to kaga diba abin da kake wane yace kai haka ake a garin ku hanya su wane ce wane tsara da dokoki da komi kenan wannan shine ko ka hol baka hodi ba kana layi 70 da biyu cikin wannan al'umma amma da kama alƙawalin gidan wuta kin tare ga mutum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta shuba yayi bayani qarara cewa tarakatukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik yace na bar ku akan hanya farafes wanda wannan hanya farafes yace daren ta da rana duk daya babu duhu ya ce daren ka hanya ce totar babu kwana babu duhu a cikinta duhun da ka ya bata daman damata ce ne in wa akwai shubaha a kan cewa ka bauta ta mu Allah ƙur'ani da sunna yadda manzan Allah ya yi akwai duhu amma cewa wane ya ce haka wane ya tsara malam wane ya tsara kai kan kasa akwai duhu duk ana ake amma wannan hanya ce a hili ce kuma ga ƙura'anin ga sunna a bayanai don wata hanya ta ce ta wani ko ta suwa an ka tambaya zai gama tarihin ta ma shekara 500 baya annabi da shekara 500 baya annabi da shekara 300 baya manzana da shekara 50 da shekara 80 haka zai zana ma tarihin amma bai ce manzan Allah yayi din ne kiya dan bai kawo nasi shine matsalar dan bid'a hidi take an ka tare mutum bai ka maka nasi karara hidi ya kamo can ya kamo nan ya kamo nan sai samu abin dogara shi ko nan ko ka hurce ka tsara cikin nasin qur'ani da ba a kawo na kawo na a kawo abinda kawo haka ya tabbata kan wa a takaice kenan wannan shine ake maganar farraqu dinahu annabi ya magana wannan firqakin rabuwa kowa ta yake shi musulmi ne kuma wani al'umma yake amma ganin hadarin ganin hadarin wannan ɗan wa a yau matsalar abin da mutane suke samu a ko ahlu sunna kun ce ba a dukkan arabu gida sabin ɗan wuta ne ai kuma da babu izala ina ku samu izala haka suka ce haka suka ce kun balle yan jarida yan boko a karanta sakt jami'a sakt izala sakt sakt ba association ce ita kalmar izala kalmar ta ta association ƙungiya ce association ce an ka ce sakt cin ɗariƙa sakt ɗariƙa tsara abin da aka tsara da sunan addini mai dokoki ga abin da ake wurdi kaza ga doka ga kaza ya kira da sakt ba a kiran association da sakt sakt daban association daban to sai masu hukunci guda ta ce sakt ta jero su izala zariya tijaniya waye a'a ba ɗaya bane ba ba ɗaya bane ba ku gane da kyau wani iya cikin kurakuran 'yan jarida suke gama abin uwa ita mu ɗauka kalmar izala kalma ce ta larabci wanda aka same ta a najeriya a wannan ƙarni min na ga nafsan fasanta ne katurban shi dai a ne katurban namci wani malami mai wa'azi cikin almajiran abokan mahmud gumi mai suna samal idris allah shi kan shiga wata musu wannan malami shine ganin yadda ya sha karatu na sunna ya fa'inci hadarin da al'umma take ciki na shirka da bid'a ya zo ya shirya kungiya association ya sa mata suna jama'atu izalatul bid'a wai ka mata sunna jama'a kenan group ce group ce ta mutane ta malamai malamai ne asalin abin ba kwallo ba kanka yana ta malamai ne aka shirya wanda suka haɗu za su yi kira zuwa ga tsaye da su gusar da bid'a shine izalatul bid'a a gusar da bid'a wa kamata sunna a tsaye da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malami kan haka ya kungiya kuma ya kai ma hukumar Najeriya ta sa mai hannu an baka uzunin wannan aiki a Najeriya wannan suna daga nan ya huto ba kungiya ba addini bane ba ba zai sunan addinin izala ba to wannan manuwa da wannan manuwa kungiyar da sunanta da yake kiran da take ta su waɗanda suke makiyan sunna makiyan wannan kira sai suka ta suka fara aika jiwa da ƙarya da shari ga wannan kungiya ka koda da su wannan sabon addini ne bisan uwaye bisan ma'anar salati bisan waliyai ire da ƙarya masu yawan gaskiya sai an koma ga Allah kurum to wannan shi ne wannan da yake su suke a wancan zamanin wa'annan malamai na bid'a da masu wani shirka su suke kwadi a ji a duniyar hausa su ake jin maganarsu su suke jagorar al'umma sai suka cusa wannan ƙarya a kunnen mutane kahin ƙungiyar ta je da wannan wa'azi tuni labarin wani malami irin na ɗarika wannan ko na na bida ya da irin wannan ƙarya a kunnen mabiyan shi sai abin ya zamana a kawunan mutane a ganci izala bin sa annabi maki annabi uwa banza ce haka suka yada wannan ƙarya kayan Allah ya tuyo wannan ƙarya to wannan yanwa haka wannan suna tashi kuma kenan kungiya ce kuma a Najeriya mu a nan wannan kungiya alaka da ita muna fata Allah saka mu tsahiri dan gaskiya duk wani mulki jin Hausa a ƙasar Hausa dukkan ce inda Bahaushe ke zuwa dole ya fahimci sunna ko da ba ka fahimci sunna ba kai tsaye daga wannan kungiya ka fahimta ta hanyarta Allah saka musu alheri kira suka zuwa ga sunna mu kuma ana maka karba kiran sunna eh mun karba mun karba kiran sunna eh amma za a ce eh zala he mu kyade musa musa mun abun mai musa ba da kuke zala ba musa anan babu kungiyar izala babu dan izala na hakika a Niger babu kungiya ce a Najeriya amma mun san marwar magana an ga tsaye zala kana ne mai akida ya mu kyalika amma hakikanin anan babu ɗaya zala a hukumce babu ɗaya zala da kungiya ce mai stati kuma a Najeriya illa a nan Najeriya akwai kungiyoyi ga sunan addinin Islam aka yi sai iyawo sunna kitabu sunna ga sunan iri kungiyoyi na sunna su ma nan ko kan na bidal kenan ita ma kungiya ce kenan wannan yan uwa ku gane kenan ba a cewa har wani na zuwa na Allah ko addini zala gaskiya ne dan ba ta addini dan babu shi ba na maka zantsi babu shi ma addini zala eh dan tsaban zace ke ko addini izala gaskiya ne wani kwalaci ne dan ba wani addini na izala balle ka rantsa kan shi idan babu shi kuna rantsuwa ce ke yaudar da mutane ya wasa da hankalin mutane babu addini mai suna izala balle ka rantsa ka ce in gaskiya ne dan babu shi eh babu shi dama sunna ce kurin kitabu sunna kurin shine kurin to yan wake nan kun ga wannan sai su kasa kuma to kenan ku gane mu association ce ta maga aikin ta kuma dole wannan din da kai kungiya ta to wannan shine aikin ta ba ce kana addinin kungiya kaza nace za a nan Niger wani iya addinin ayyan iya addinin iya sunna kaga alƙalan ji kan kai shirme ne daga an ji kace wani iya addinin ayyan iya addinin anasi iya kace wani mutum bai hankali to duk wanda ce wani da wanda ce wani iya addinin izada da zai ce maka addinin anasi yake duk da suke duk mai zai ce bana iya addini izala yake yi addini izala yake to to mai ce maka addini anasi duk da suke duk shirme ne babu wani addinin ayyan wani addinin anasi kungiya ce mai addini mai aiki eh kadiba aikin ta kun kungiya bata da kariya irin ta annabawa a ci ai da abin da ta san fursan eh sai bata kuskure ina da san kuskure amma ga mun hukunge ga mun hotta shine kiran al'umma zuwa ga qur'ani da sunna kenan ba a sa amma ka kai kungiyar ɗariƙa ɗariƙu a nan a kowane suke kowa kowane a radio a talabijin misali za a ce ɗan ka shiga wannan kungiya wannan ɗariƙa dama akwai dama akwai bakata akwai za ka zo ya baka ka yi arwalla ka zo ka shiga ka ba ya baka ya ma alƙawali ya ma mu baya ko shewunta haka ɗariƙa take ya baka ita kuma in ya baka akwai abin da ka yi za a mishi sai ka koma mata jiridi ko kuwa daga ciki abin da ake cewa ba a yi in kai ya mata jiridi in ka kai ma wani wali ziyara ko babu a radio ana hudu haka a talabijin in ka kai majuwa an ce waliwa ko ce waliyin Allah amma ya ce an kai wani waliyi wanda bai dari kanku ka warware alƙawari he ka zo an ma tajdidi ya ka da wucin amma abu na yi ne wai dan ba mu kama suna ba eh amma he ma tajdidi ka huta waliyi wa kake ziyara waliyi aka wuce kuma kalmar waliyi ne haka da wuce an kake wani waliyi ba naku ba yawa musulunci akwai naka akwai wani naka ba kaga wannan matsala kenan cikin abin misali da ake cewa cikin ƙa'idodi akwai cewa a hili na karara duk wanda ya sha taba wata ɗariƙai an ka sha taba ka huta amma ba ce an ka sha giya ka huta an ka yi zina ka huta babu a ciki amma akwai sha an ka sha taba ka huta ga kaza shiga to kaga wannan kaga wai kuma ga a baka wurdi kaza kawa kaza da sahi kaza da malaci kaza haka suke dariƙa ko ko ce ma da nata dokokin da komi wannan shi na ta dariƙa ku gane wannan shi mai suna dariƙa irin wannan tsare-tsaren da sunan addini kawa kaza lokaci kaza kuma duka ban zai kama nan su karar daga manzan Allah sai dai ya kamo daga can daga can na kamo sai na gano kaza bai ce maka Abubakar ya haka ko Umar ya haka ko Usman ya haka ko Ali ya haka babu nasi karara illa kun a kamo na kamo na wannan shine aka samo dukkan ɗari ko haka aka yi su da wannan manuwa da wannan bayani to shi irin wannan aka ce ɗariƙa ta addini a cikin addini da sunan addini aka yi wani tsari kun gane ko? to wannan shi ake cewa ɗariƙa abinda sunan addini aka yi amma an kaɗin a ce a baka nasi inda manzala yana abin a daidai da nasi ƙarara ba a baka sai dai a kamo can a kamo nan sai a gangama daga nan a gangama sai aka yi to wannan shi na haɗari to ire-iren wannan suna nan masu yawa cikin al'ummar musulmi kuma kowa iya ji tashi ce ta ce daidai amma me yasa wanda masu cewa ga wajen ziyara wani wali suna ka hujja da babban malamin su ya hudi a radio a talabijin cewa abin da yasa muka ce wanda ya je wajen ziyara wani wali wanda ba dariƙan mu ba saboda namu shi shugaban waliyi ko ana aka yi bikin shugabancin kai tambaya ko ana aka yi bikin nadawa eh haka ne abin da wani mutum mai jiwa cross up da gini nasi ne shugaba to wannan shi ya kawo rigima da farko kafin zabo sunna tsakanin suke cin kansu cewa a yana na ku shugaba namu ne shugaba a namu ne suke ta rigima har Allah ka sunna duk ta ture gaba daya yan wa a takaice muna magana wannan aya tana magana rabuwa cikin addini yan wa wannan abin da muke mana kowane ne mu ce ba kungiya da kowace tsarka ce kowane ne akan lamar addini kakka yarda ka bi tsarin addini da sunan wani wanda wani ya tsara shi ne kuma magana ko da ba mu gama sunan kowace ma ba ruwa da kowace ba a mu kudin muna kira ne ga wannan hadarin da Allah ya magana kuma manzo Allah ya magana a fa'inci wannan hadarin raba addini cikin addini a yi daban-daban to annabi ya ce duk wanda ya wata hanya in dai ba mudan manzo Allah ba haka bai yi in wanda su ce maka ta ce babu asakbar addini babu la ilaha illallah babu haylala babu wane ne da akwai su musulun magabata sahabbai suna aiki da an kace ma asakbari ko haylala yanda kai da haka manzo Allah ya tsaranta misali ma kurwa cikin sunan ibn abi shayba hatta imam imam imam ibn shatibi cikin kitab al-ittisam cikin da maganganun malamai cewa abdullahi ibn mas'ud abu musa al-ash'ari ya kai mai ziyara a kufa da ya kai mai ziyara sai isko wasu sun taru mai suke yi da wani alaka ya kabbiru mi'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku yi dari sabbihu mi'a subhan subhanallah dari subhanallah subhanallah subhanallah dari haka yake musu ya ga asakar suna yi dari suna yi yan wa asakar asakar ba ta kyau haila ba ta kyau kabarar ba ta kyau amma wannan abin da yake wannan sahabi sai zo sai isko wannan jama'a suna wannan aiki daga wannan abu ne shi bisa saba a musan shi ba sabo ne put sai garza ya gina abdullahi bin mas'ud da ya zo ya ce mushi wai ka ga wani abu sabo ni na ga abu sabo a masallacin kawa wani san shi ba ya ce na iske wasu mutane wani a tsaka ta tsakuwa suna kirga tasbihi ɗari-ɗari ta kabiri ɗari ana yi ibn masaud ya ce muje suka kamo hanya suka isko su a tsaye a zamanin suna yi ga abdullahi ibn masaud ga abu musala sha'adi ya kalla ga abu sabu shi ma bisan shi ba an sabi da ibn masaud kuma takabirin ake a farin ake da abin da ake shi ake yi amma mudalakin tsarin ba haka manzo Allah bai da haka sake ce musu laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum muhammad wa ashabu ilma yace kai kai kai kai kun zo da bid'a ta zalunci ko yi manzon Allah da sahabbai ne ilimi ko ba mu haka mu haka ba yi musu inkar haka nan a ai na la la khairan yace kam min murin bi khairin la yusibuhu ai mun muna ne alkhairi muna ibada ne yace nawa mai neman alkhairi bi same shi ba yi watsa su sai wani ce to a safari ce ba kyau to wani sahabi ne ya watsa masu irin wannan aikin don irin yadda suke ba haka manzan Allah ba yake sai wannan sahabi ibn Sa'ud ya watsa su kenan kai kama hujja a safarin ce ba kyau halila ce ba kyau a kama ka abin halila a kama a safari duk wani akwai su kyau amma ka yi su yadda aka ce ina manzan Allah su ka wani tsara ma yin su yadda shi yake ga ya kamata a yi kaza shi ne magana kenan ima wallahi mahi yawan mutane wallahi suna yi ne da suna addini kuma addini suke so to amma shi ibnu musa ke cewa nawa mutum ke niyan alkhairin amma ya kuskure ba ce baka ayyuka kana nuna alheri hatta na saru ruhabani Allah Allah ya musu shaida suna yi ne dan neman yarda Allah san Allah kai haka nan suka kin ba hujja bace da ina san ibadar Allah kuma yayin da nake so su ma nasaru Allah bayani suna yi ne dan san addini suka kai suka yi rubananci Allah bai dora masa ba aka zarge su kenan haka musulmi dan kana san ibada kai mai ibada ne kakka yi ta yadda kai kake so ka bi yadda ya zo kurin ka huta shi Allah ga wanda ya aiko cewa muke cewa ta wani kullum kawai misalin yau dan adam inda bai ma mutane ba ma Allah adalci yau kowa a cikin nan ya yarda da wanda yake dariƙa da wanda bai dariƙa kowa yarda yau kowa sa a nan garin da magaran akwai gwamna gubernar wanda shugaban kasa ya turu da magaran duk wani abu wai mai mutan gwamna shine wakilin gwamnati a nan jihar da gaba daya shi ke hudun sako da abu da gwamnati ke so a yi a Nijar a jihar da magaran ga wakilin gwamnati to yau kurhe wani zo rana sai zo ya bude buro a nan karkada a cikin zango misali ya bude buro ya sa gubernora ya je so bakan mota shi ma ya mata fantar baki ya sa mata drafo ya yi kashe na gubernar ya bude biro ya kawo wasu yan agaji yan gadi gardikwar ya so da so jini ya so shi ma sa kara ya ce kowa ya zo shi ma iyayen sun yi na gubernar don abu na ke bukata ya zai gaba da umarni da sunan gwamna Allah sun zama lahiya da shugaban kasa ya shi ilhayya akwai mai yarda ka yarda sun yi sun yi ne ka yadda ka je ka dashi ka je nuri ka shiga sai Allah zama haka nan shi Allah ga wanda ya aiko duniya gaba daya Muhammadu Rasulullah shi ya aiko ya isar da sakon shi zuwa ga bayin shi wannan shine hattajin kiyama manzo Allah sai yake ba sahabbai labari yake ga yauda ce kai yau inda Musa ke da rai Musa ko yace bai da damar yin nashi sai dai ya bi ni ya abu da na ga mishi annabi Musa sai Musa kai shi ba wani malami ba annabi Musa kai shi bai damar yin nashi sai dai ya bi ni amma kai a nan kurin ka sami dama wanda kuwa zai shirya maka addini haka ya kamata a yi kaza haka ya kamata da dokoki da tsari da komi babu aya babu hadisi kuwa ya kama kami to wannan shine matsayin dan bid'a yadda ka san Allah wannan akalla ne yadda gwamnati zai hushi da wannan to wallahi haka Allah yake hushi duka dan bid'a haka Allah yake hushi da mai bugon gaba ya tsara addinin Allah hadari ne kabba ce kuma duk dan bid'a dan kabba ne yana cin gyaran Allah ne da manzon da ya ku shi Allah ga wanda ya ku shi yace ga muku duk abin da yake so ibada ga wanda ga muku kuma a hilin karara ya wadi duk abin da bai ba kakkai sahabbai sun wadi duk abin da bai ba kakkui malikin ya wadi amma duk da ka mutane har yau suna nan sun rike Allah shirye da mu Allah ya ce innal ladzina farraqu dinahum lalle waɗanda suka raba addininsu suka raba addininsu wa kanu shi'an suka yi kungiya kungiya ma'ana daban-daban hanyoyi daban-daban lasta minhum fi shay ba kai ba su ba kai annabi kaman kayan alaka ba kai ba su innama amruhum ila Allah kuma lamarin su kun kabar ma Allah wanda shi musulmi ya zaka shi mu musulmi ne ya zaka kabar shi kura kabar ma Allah lamarin shi za su koma ga Allah sun mai nabi'un bi makanu ya fa'alun kuma Allah zai ba su labari duk irin abin da suka aikata a duniya za su koma ga Allah su samu sakamako a wajen Allah subhanahu wata'ala ne Allah ci gaba من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون نعم من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها نعم كما ألا ناقايا منا aiki da ya ce a yi na ibada umarni da ya yi na hanyar tashi to ga alkawari daga Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya yi abin da yake Allah ke so duk wanda ya aiki na kwarai man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda yazo da aiki hasana daya wannan alƙawalin Allah ne in dai kai hanya ta kwarai shi Allah ma alƙawalin shi falahu asharu amsalha Allah zai baka limki goma shi ne karancin abu farkon taki ma za ta da disa da muwayan disa ta ba ta shi da yamma ko sai disa gare ka kuran da kayi kuna kana dis wannan shine farkon samantabi kana da goman shi amma ce wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda aikin muna mara kyau ne yayi adalcin Allah shi wannan ba ƙara mishi za ba shi daidai abin da yayi shi wata ruwaya da Imam Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito manzala ke ba labarin cewa inna rabbakum azza wajal rahim man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana فإن عملها كتبت له واحدة آه فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يموها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا حالك abin da yake ruwa manzo Allah ke bada labarin cewa lalle ubangijinku Allah mai shin kayin gaba yi yace idan mutum mana hamma bi hasana wanda ya niyyar gadangadan zai wani aiki na alkhairi falam ya amalaha ya kudin da rashin rabu ka samu dama yi ya yin kurayi gadangadan kudin ya ka samu dama yi ko mantuwa ko abin ya karshe shi Allah zai rubuta maka hasana guda baka samu zai baka shi zero za ka samu guda ko baka yi ba tunda kayan niyyar yin wannan aiki yace fa in amila hawa in kuwa Allah ya baka katarin yin wannan hasana kutibata lahu ashara da sab'a miya ila da afin kasira in kuwa Allah ya baka ikon kai wannan aiki mai kyau daya Allah zai rubuta maka lada daga goma daga goma goma tashin warko ne wani alƙawarin Allah ne tabbas ne daga goma ne ya ce kuma zuwa ɗari bakwai kuma ɗari bakwai baka ce zuwa limki sama haka sama da haka tare kenan nan mutum zai yi aikin alkhairi misali kai misali ka ba da jika guda an ba da jika guda wajen ba da lada dai akalla allimka ma ladan jikarka ta koma jika goma misali za a baka lalimci goma amma yakan yi tsakanin ni da kai wajen niyya da hali da halin da ake ciki sai zaman to tawa ko taka alimka ta so 700 zuwa 1000 abin da Allah so nan bambancin niyya misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa juhudul afdal sadaka juhudul muqil afdal sadaka sadaka wata ko ce lada yace juhudul muqil kokarin mai kadan me ma'ana yanzu misali ina da jaka 100 aka nemi taimako sai na ba da jika guda a jika ta ɗari wannan iya da miliyan goma aka nemi taimako sai ba da jika biyu ba ta tayewa ba amma ka yi abinda ke hannun shi abinda ke hannuna waye ba da yawa na ya ba da yawa ko in za ku ne shi ba da jika na ba da jika yawan an gani na gana jika ba da jika na bada amma shi miliyan goma gare shi ba ni kuma jika ɗari gare ni kaga a nan kenan ko kuma sai da iya jika ina jika goma a jika goma na ware jika guda na bada shi ware jika ɗaya bada cikin jika ɗari waye bada ko jika jika muka bada amma kokarin ɗaya ne kaga wannan kware daurewa ce a jika goma ya ba gida goma bada ɗaya shi ko wannan gida ɗari ya bada ɗaya kenan kenan sadaka takan bambanta aikin alkhairi lalle kowa bai kasar da goma wannan akalla ne wannan goma ko za ba tashi ne goma amma yakan yi a Allah ya bambanta wajen niyya ikhlasinka da hadinka sai Allah ya baka limki sama da na wannan shi ta za ku sahu misali sahu guda sallah mutum za ku sahu ɗaya sallah sahu ku ɗaya mutum limamin ku ɗaya amma sai a samu bambancin ladan ku sama kamar sama ƙasa ce bambancin ladan ku dan uwanka sahu ku ɗaya limamin ku guda amma abin da ke zuciya iya wannan shi iya na masallacin amma iya hanyar iyaye mai ko iya lagos ko iya france na baka misalin wani a nan garin na san shi allah ga harta mishi da kashi ke faɗi abin da yau kana ya ce iya harami a gaban ɗakin allah aka yi ana sallah aka yi ruku'i aka taso aka da sujada iya tsaye bai sani ba kai raka ta biyu ya ce wallahi ayyana ke ce wallahi ya ce iya niyame soni bank ya meka kai iya magana Allah haka ce iya niyame a banki kuma hudu ya ta kashe hudu iya niyame a cikin banki ya meka cikin wannan kowa da ake bada kudi iya na zahira a nan yake aka kuri aka taso iya tsaye su zan kame magana lada da wanda yake iya gaban ka iya fuskantar Allah iya shirin Allah kaga ya sallah amma ga akwai matsala Allah shi yace kenan idan ya niyya aikin alkhairi ya aikata za a limka mai daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa limkin da Allah so amma cewa mana hamdu bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda shi kuma ya yi niyya banna shan giya ce zina ce wani abu da banza ya yayi bai aikata ba za a rubuta mai shi kuma hasana ba amma nan ruwaya ta zo iyawa zuwa ne ta kiya ka an ce bari iyawa da abin da yake bukata ne babu ba bari ba da Allah da wani bai cikin magana wanda ake ni wanda ya yi niyyar aikin alkhairi aikin banna kun yi tsoron Allah ya tuna Allah kun ya bari da akwai ruwa cikin sayar bukari ya ka magana cewa ya yi niyyar kuma ya bari lillahi ya bari dan Allah shi ake ba ladan ba kowa ba kenan niyyar banna yi amma ya bari dan Allah shi za a ba shi lada guda duk da bai ba kuma fa yana amila in kowa ya aikata bannar ma kuma za a kuturta lahu wahida za a rubuta mishi daya an ya mu Allah ko ko Allah shayi gaba ɗaya garauta mishi cikin ko Allah ya rubuta daya ko ya garauta mishi gaba ɗaya da aka ce ba mai halaka ko ya mutum daman da ke halakake ne rahama ta tana da girman gaske Allah ya rahama kwarai shine wannan aya man ja'a bil hasanati falahu ajra amsalha wanda yazo da kyakkyawa iya da hakika tabbacin goma limkin ta gida goma wa man ja bi sayati wanda yazo da mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba mai sakamako sai daidai abin da ya aikata wa hum la yuzlamun Allah ce ba a zalunta su da komi ba a rage ma kowa aikin ji kun ba karama ba ba a rage ma aikin alkhairi kun ba karama lahin da baka yi ba ya da rama ta Allah ya limka ma aikin alkhairi limki sama limki ci gaba قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين na'am قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين na'am لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين na'am nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala na ba manzon shi umarni ya ba al'umma labari cewa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim ni Allah ya shiryar da ni ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya mai kakka dinan qiyaman addini mustaqim wanda babu kwana cikin shi shine millata ibrahim hanifa addinin ibrahim wanda ya karkace mashirka hanifan kuma ya ƙara bayani umar kan mushrike bai daga cikin mushrikai da ibrahim alaihissalam an san cewa shine baban annabawa babu annabin da ya zo bayan shi sai iya cikin zuriyar shi har tashin kiyama irin gwagwarmaya da yi akan tsaye da addinin Allah tsaye kan tauhidi wannan insha Allah iya cikin alƙawalin insha Allah muka yi da wannan sura ta an'am kayan mu shiga araf za mu taɓa bayani yadda muka ma muka yi tarihin musa alaihissalam za mu na ibrahim alaihissalam insha Allah yadda muka yi na musa kuma za mu taɓa iyawa shi ba zai kai ba yawan na musa amma insha Allah za mu yi da mun taɓa yi a rediyo insha Allah za mu yi na ibrahim alaihissalam kamar da muka yi na Musa insha Allah bayan ƙarshen wannan sura insha Allah yace qul ka gaya muka yi hadi cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu cewa sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duk ga Allah ubangijin halittu suke gaba daya kin ban da wani aiki daban wajen komi kenan komi na ga Allah da isallar da yankan da abin da kenan nan kaga ce musulmi baka rayuwa daban addini daban a masallaci addini a kasuwa daban a masallaci addini a wurin aiki daban a din da kake musulmi kake zaka yi rayuwa daidai da addini ko shine wa musulunci na hakika yin addini yadda musulunci yake din da aka same ka a same ka musulmi yadda musuluncin ke nema ba a san raba kawa rai a wani wuri kake musulmi a wani wuri ba haka ba wannan shine magana haka ake so ka zamanto wannan tana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a wajen bude sallah wannan ta da istifta wanda ya tabbata sunna ta zo da shi annabi sallallahu yana bude sallah da irin waɗannan ayoyi a wajen buɗe sallah wanda kanta dai safta sala zai ga irin wannan addu'o'i a cikin buɗe sallah kuma ya tabbata a sunna Allah ma masu nan masu magana ta malikiya manganu masu abin da ya inganta daga Imam Malik rahimahullah Imam Malik kanshi in ma kaga alitan ka ce ma ba a yi ka aje wani magana ta saba ma aqida Malik Malik aikace iyayi ya tabbatar da addu'a istifta nan kuma na kanku misali nan cikin wata talib shirin jihar da kilid ya kawo wannan magana malamin ke magana cewa an karanta amma he yake bayani mai jihar da kilid cewa maganar duwar istifta imam malik da imam malik kanshi ya tabbatar da ita ya tabbatar da ingancin ruwayar kuma iyayen ta tabbas na ta sai inganta kuma ga fadar da yawa a cikinta kenan gaya musu sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duk ga Allah ubangijin halittu suke la sharika lahu Allah kuma ba shi da abokin tarayya kenan wannan abin da wani ba wanda ake ma wani Allah eh duka ko mun kai koma ga Allah Allah bai da abokin tarayya kuma wa bizalik da wannan abin da ya sallah yanka rayuwarka mutuwarka kai abin da kai bayan mutuwa da zaka cikin rayuwarka ya zama to ga Allah kurin yace da haka ne aka mun umarni wa bidhalika umir da wannan abin aka mun umarni kuma wa ana awwalul muslimin kuma ni ne harkon musulmi na annabi shine harkon musulmi na abin da ake nihi cewa shine harkon musulmi mai mai kauya a cikin wannan al'umma shine ibn kasir ke kawo irin wannan aya ba tana ne ba shine domin ya tabbata ya kawo hujjoji cewa nuhu alayhi salam musulmi ne ibrahim alayhi salam musulmi ne musa musulmi ne isa ma musulmi ne daga ciki ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala fadar nuhu alayhi salam da yake cewa fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala Allah ita wa umirtu an akuna min al-muslimin nuhu kaga abin da yake nan bayan ya kira cewa in kuka bada baya bin tambaye ku wani lada lada na ga Allah kurin yake kuma ya mun umarni in zamanto daga cikin musulmi kaga nuhu alaihi salam musulmi ne ya kawo fadar ibrahim alaihi salam cewa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa wa laqad safaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin idh qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا ب... يا بني إن إن سلف لكم الدين لا تموتون إلا وأنتم لا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا كان يقولنا آية شيما إبراهيم أصلا ده كي تشوا الله كي تشوا من يركب أمرة ومن يركب أمرة إبراهيم وإذا كامر الدين إبراهيم إلا من سفيها نفسه سوى ده وترد كنش ولقد استدفيناه في الدنيا wannan fi tsakata da misalin a nan duniya ibrahim mun zaɓe shi a nan duniya mun zaɓe shi kuma alakhira ma iya cikin bayan allah na ƙware iza ƙala lahu rabbuhu aslim ka tuna lokacin da ubangiji ta mai kame ka ka musulunta aslim qala aslamtu li rabbil alamin ibrahim yace na musulunta na mai kauya zuwa ga ubangijin halittu gaba daya wannan kalma ta musulmi wa wasa biya ibrahim bani wa yaqub ibrahim alayhi salam ya ma ɗiyan shi wasiya ta wannan kalma ta musulunta haka annabi yaqub ya ma ɗiyan shi wannan wasiya inda yake cewa ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din lalle yace nan ibrahim ya zo mu barin duniya ne yake yake yake wa ɗiyan shi wasiya cewa ya ɗiyana Allah ya zabar muku da addini kinan wannan addini na musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kakku mutu he kuna musulmi kake na musulmi ne ibrahim alayhi salam ko ya ka yusuf alayhi salam inda bayan dukkan gwagwarmaya an kare ga yusuf ya zo ya bar duk abin da ake ga uwaye sun zo sun mai sujada komai ya kammala he ga shi ya koma ga Allah yana addu'a rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi dunya wal-akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin ya zo komi ya ƙare yanzu yusuf alisalam iyayen allah ka ban wani abu daga cikin mulki ka karantar da ni da fasara mulki ya allah wanda ya kage halittar samai da kasai kai ne wali na duniya da lahira me ke roƙo allah tawfani musulman wa halakar misali allah ka amshirai na ina musulmi abin da ke nema ka amshirai na ina musulmi kaga magana ke islam duk sun da musulmi ne ya kama magana annabi isa alaihissalam wa haitu ila hawariyin an aminu biyu bi rasuli me yake cewa qalu amanna wa shahadu bi anna muslimun isa alaihissalam Allah ta katina lokacin da muka yi wahayi zuwa ga hawariyawa Allah ta ku yi imani da ni da manzanni na me suka ce hawariyawa amanna mun yi imani da kai ya Allah kuma washahad bi anna muslimun bi annana muslimun Allah kai shaida mu ma musulmi ne washin ake kenan dukkan waɗannan annabawa babu yahude babu nasare an kaji yahudanci wani kirkira an kaji nasaranci wani kirkira dukkan su musulmi ne kuma me ma'anar musulmi islam shine al-islam lillah al-islam al-islam shine musulunci ma'ana me kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala nace a Hausa mai kauya mai kauya a Hausa kenan hayan da aka yi da kai ko da za a yanka a yanka shine Islam kenan ka yarda zaka za ka mai kauya ga dukkan dokar Allah kanka a cikin haka ake bukata musulmi na kwarai ya zamanto mai bin dokar Allah duka rayuwar shi ka same ka a nan wata ran a nan gobe a nan Allah taimake mu me ci gaba قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء shi mutane shi yanzu wannan Allah kuke nema in bukata ya zamanto ubangiji na alhali shi Allah wa huwa rabbu kulli shay shine mahallicin komi mamallakin komi da haka wala takasibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai kina kowace kanshi wata rai kowace rai ba ta samu abinda ta aikata shi take samu wala ta wata tawutar ukura ba Allah bai kama wata rai da laihin wata rai Allah daga dan wannan ɗaya ne ya yi ka za a kama uban shi kowa da nashi za a kama shi kenan kowa ta kan shi sun ila rabbikum marji'ukum kuma zuwa ga ubangiji ne makomakku kowa zai koma ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun Allah zai ba kowa labarin abinda ake nan rigima a duniya haka Allah ya ce kaza ba haka ana ta rigima da yan bi da marasa bi duk rigima karshen al'amari dai za a koma ga Allah Allah ya ba kowa ya ba su hakikanin abin da yake na gaskiya ya raba a ce ya raba rigima za a koma ga Allah ya raba rigima ya wani mai gaskiya ya wani mai ƙarya me ce gaban ida وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض Allah shi ne ya sanya ku masu mayewa a saman ƙasa wannan su zo wannan su tahi kaman ba a yi haka ake wannan su zo wannan su tahi Allah shi ya muku haka wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah shi ne yayi da wasu akan wasu darajoji a nan duniyar kanta haka kuma lahira shi ba kowa matsayi saman matsayi li yabluukum fi ma atakum Allah ya bada matsayi da talaka da iko da mai kudi da talaka haka dai mataki zan mataki Allah ya yi haka don ya jarrabe ku a jarrabi masu kudi akan talakawa a jarrabi iko akan talaka a jarrabi talaka akan mai kudi a mai jarraba akan iko haka Allah yi don ya jarrabe ku ya ce inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu lakafurur rahim kuma ka sani cewa lalle ubangijinka mai gaugawa hukuma ba ba ta lokaci za a yi gaugawa yanke hukunci Allah mai gaugawa hukuma ne kuma haka a lokaci guda mai gafara ne mai jin kai ne mun ka kashin sura insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh